masu kallonmu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a nan tashar talbijin duniya duniya mai yayi duniya madogon kowa duniya ta da mai gida daga barci ga mu cikin shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo shirin barka da asuba na kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci gashi Allah mai kowa mai komi madaukakin sarki wanda bayan roƙon kowa Allah gagar misali wanda yake misali mai cikakken iko Allah ƙadirin ala kulli shay'in Allah ya ba mu dama mun iso a wannan zauri don gabatar da shirin barka da asuba shirin barka da asuba mai ba ku damar samun tattaunawa tsarabobi saƙonni rahotanni kai har da damar kira a wannan zauri ya sha baku shirin da muka daɗe muna tattaunawa da shi ta ɓangare daban-daban da abubuwan da muka zo da shi an ce zamani a taka rawarka a shirinmu na barka da asuba ta gari yau a lissafin kalanda ta islam muna ranar 23 ga watan rabi'u sani hijirar manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 28 ga watan Nuwamba maladiya aikor annabi Isa alaihi salatu wasalam 2021 masu kallonmu da sauraronmu barkanku da kwana da fatan kun tashi lafiya wanda suke kallonmu a nan ƙasar Nijar da kuma ƙasashe makwabta da kuma ƙasashen ƙetare na nesa dukan kuma ne muku fatan alheri muna isa da gaisuwarmu ga malamai magada annabawa malamai fitila ta duniya wanda da ku ake zuwa da ku ake dawa malamai magada annabawa sannan muna gaida saraki iyaye na ƙasa muna musu fatan alheri da fatan su ma suna lafiya dattijawa su kuma muna jinjina musu da kuma matasa da fatan alheri mata da yara a cikin wannan tafiya tsafi barkanku da yau to a yau shirinmu na barka da asuba zai dora inda muka kwana yau za mu shiga a cikin sashi na hudu kenan idan kuna tune a shirinmu ya fara tattaunawa ne a cikin shirin zaman lafiya da ka keɓe wanda muka fara gayyato imamu don tattaunawa da shi akan wasu abubuwan da suka shige mana duhu na farko dai mun fara magana ne akan shin ita lafiyar sannan da kuma abin da aka ce mata kiwonta sannan kuma da zaman nata wannan abubuwa guda uku sai muka ɗungume su muka ce musu zaman lafiya sai muka yi magana muka tattauna da su maudu'i na awa ɗaya sannan da muka tattauna wannan sai muka dawo kuma mako na biyu sai muka tattauna a menene yake kawo rashin zaman lafiya ko me yake hassada shi ko kuma me dalili ko su kenan na biyu na uku sai muka zo muka tattauna kuma akan a ilimance a ina za a tunkara a ilimance yaya za a yi da haka yau muna na hudu shine za mu tattaunawa akan ina mafita wannan shine malam ina ji in ban manta ba ko za mu isa a ilmanci mu isa ɗan raguwa akwai saura akwai raguwa ke akwai ragowa shi wancan shi wancan na mafita ma- wato karatu na kamata a yi mai zaman kansa shi ma mai zaman kanshi to babu laifi kenan yanzu raguwa da ya rage shine a ilmance a mun ilmance.
dauko bayani To.
mun yi bayani akan yadda za a yi bincike a siyasance to mun yi bayani akan yadda za a dauko bayani a bincike na wajen malamai na'am yanzu kuma za mu daura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala talaga ta malam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh To, imamu ma- masu kallon mu na san walakila sun zura ido suna jira abin da za mu Kwarai- tattauna kwarai- kwarai da suna gaske.
jiran kuma ka Kwarai.
isar musu da gaisuwa Ah, da is- saƙon to, musamman to na farko dai muna gaida kowa da kowa muna ma kowa fatan alkhairi Masha kuma Allah.
muna fatan Allah subhanahu wataala ya zaunar da wannan ƙasa lafiya da kuma ƙasashen musulmai gaba ɗaya Allah ya ba mu kariya gaba ɗaya amin ya rabbi to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh, alhaji garambe da sauran kuma yan uwa da suke kula da na'urori da waɗanda muke ji da waɗanda muke gani da waɗanda ba ma gani ko ba haka ba Kwarai.
da sauran yan uwa da suke kallon mu da sauraron mu duka dai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci barka da asuba kuma fata na alkhairi ga kowa masha Allah to eh, insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wannan maudu'i saboda muhimmancinsa na'am to yau za mu so in Allah ya ba mu iko mu karasa bincike a ilmance a ilmanci sati wanda zai zo na gaba sai mu kawo wato solution Eh, mafita waɗanda kenan.
mafita kenan Na'am.
ko ba haka ba saboda ka san shi kamar tam yana son a bi shi mataki mataki Na'am.
yadda za a fahimtar sa na'am to a yau za mu buɗe ne da dalilan da suke kawowar na'am wato ka san in ana karatu kan abu in akwai cause na ciki da na waje sai a karance su ai dun mun to sannan kuma in akwai cause waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani fizik da moral Yo.
ka fahimce ni Na'am.
sai a taɓa su zahiri da ba zahiri da batini Yaiwa.
sannan kuma sai a karanci abu qadiman wa hadithan Mhm.
jiya da yau to duk in ba haka za a karanci abu ba na'am to za a baro wani wuri wanda kuma tanan tanan ta da nan ne kuma wani matsalar za kila ta matsalar take za ta iya bullowa kuma a- a- ina ganin su masu kallon mu ya kamata a ce tun da muka fara wannan ya kamata a ce sun fahimci a, yadda muka fara wannan shiri wala kila sun tsinta wasu abubuwa masu mahimmanci a cikin wannan tafiya mun ji kuma mun tabbata saboda mun ga alamun suna aika mun sakonni da kira da kuma muhimmancin wannan eh, shi zaman lafiyar da yake a rubuce Mhm, gaskiya ne Na'am.
gaskiya ne Na'am.
to yau inda zamu tashi ya kamata mu tashi matashiya ta uku mun yi magana wato siyasiyan a Aiwa.
siyasance Mhm.
mun yi magana ilmiyan wajen malamai wajen malamai ko ba haka ba to yau sai mu yi magana abinda ake kira tarihiyan a tarihance Na'am, na'am, na'am.
a tarihance Mhm.
wai rashin zaman lafiyan nan namu a tarihance Mhm.
ya za mu yi ɗalibanmu da suke karatu ta fagen tarihi ta ko'ina Na'am.
su gano bakin zare Mhm.
kuma a yi ma mutane bayani su fahimci ina aka dosa Mhm.
a tarihance muna da abubuwa guda uku na'am abu na farko wato eh, zuwan mulkin mallaka na'am tun daga wannan lokaci ya kamata a yi egypt tun da mu Na'am.
al'ummomi ne waɗanda da ko da aka zo an same mu muna da tamu culture Mhm.
muna noma na'am muna da sutura muna da tsari na zamantakewa muna da tsari na shugabanci muna da komai muna da addini to daga baya sai ga aka mu da samu ɗan karan zumunci lokaci ga mu da dan karan zumunci saboda mi saboda lokacin a- sai mu ce taka ga kafa ya ta yi u- ku yi kwana uku kwana hudu mako guda je yi zumunci ba ma wannan ba Na'am.
dan uwa abincin shi yake karewa A cikin rumbu ake rumbu zuwa a sai sanya.
a je da daddare kowa ya kawo a tattara ko da ke tashi rubun shi ya cika sosai sosai idan dan adam ya dauki abin duniya ya fi dan adam ba yadda za a yi zauna lafiya kamar yadda ake dole sai mun yarda da cewa mutum ya fi dan ab- abin duniya muhimmanci sannan duniya ta zama na lafiya to a yanzu ko kaga abin duniya ya mutum muhimmanci to ko zaman lafiya ko an- an kore Zai shi wuya a kenan.
an kore shi na'am an kore shi na'am to idan muka duba kafin zuwa mulkin mallakar nan akwai rayuwar da muke yi to yanzu kuma sai muka samu kanmu cikin wata rayuwa Na'am.
wadda rayuwar nan bayan mulkin mallaka wato an zo an kashe mutane da dama a afirka Mhm.
sannan waɗanda adda saura masu ƙarfin jiki an ɗauke su an yi turai da su sun je sun yi aiki na badala na'am aikin badala in ji malam bahaushe kenan aikin da babu kodala cikin shi sannan kuma an ɗauki mata an tafi da su can an kai su turai ba su da wani yanci na'am an gane ko wanda yau in ka dibi kasar amurka kashi zuwa goma sha ɗaya zuwa abin da ya kai hakan ga duk bakake ne Baƙaƙe.
to asalin su daga ina suke daga afirka suke to kaga wannan a tarihanci kenan to yanzu tun da an yi waɗannan yaƙe-yaƙe an samu irin waɗannan matsaloli an canza tsarin shugabanci game da yake faɗa Na'am.
to ya kamata mu dibi yaya ne aka yi tun daga lokacin da shi bature ya ba mu yanci kaka muke zaune
na'am wannan abu dole sai mun yi karatun shi waɗanda sabin eta da gare mu waɗanda ba mu jima da su ba sabuwar kirkirci dole sai an yi ici da kan kafin zuwanta lokacin zuwanta na'am abu na biyu musulmi dole sai mun tashi mun yi tari mun karanci tarihin musulunci su ku- kuma afirka sai mun karanci tarihin afirka in muka duba tun zamanin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sallam.
musulunci a madina ya fara samun ita tashi ta kanshi don makka babu ita babu ita lokacin an yi khulafa'u guda hudu Mhm.
abubakar umar Uthman ali Mhm.
daga nan aka zo aka yi daula ta umawiyya Mhm.
ta ruguje aka zo aka yi daular abbasiyya ta yi shekaru kusan 500 Mhm.
ta ruguje akwai daular andalusiya wadda an kai spain Mhm.
andalusi shekara 850 har zuwa sama Okay.
da yan kai ta yi mulkin eh, kasashen turawa sai daula ta karshe ta musulunci ita ce daula al-uthmaniyyar turkiya ta kasar turkiya na'am ita ko ta ruguje ne a alif da ɗari tara da ashirin da uku zuwa alif da ɗari tara da ashirin da hudu na'am ashe musulunci bai yi shekara ɗari ba da barin mulki a duniya bai ma yi ɗari bai ma yi ɗari ba a turki ne to canje-canjen da ake samu waɗanda lokacin da kana da ƙarfi daban lokacin da ana da ƙarfi a kanka daban na'am to shi ya kamata mu karanta sai daular Uthmaniyya ta Sheikh Uthman bin Fodiyo da akwai Sokoto ita ma sun kai gare ta sun kai sun kai ta sun ƙare ta to a nan abin da nake son in ci bannar da an kai muna a tarihance in ba mu santa ba ba mu iya sanin guba da kuma bama-bamai da nakiyoyin da aka sassaka ciki Ma- an kasa ciki Yawwa.
waɗanda har yanzu suna aiki to shine nuktat na'am shine na farko waɗanda dauloli duka ji na ce maka da musulmi an ruguza su da yawa an sace littattafan tarihin musulmi an tafi da su wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da aka yi illar da aka yi ma musulmi sannan akwai wata daula da ta wajen gabashin duniya da ta yaƙi musulmi ana kiranta daulatul tatar da suka zo bagdad littattafai na musulmi suka ɗauka suna kaɗawa cikin teku wanda sistem ne na karya al'umma a tarihance na'am ina fata ana fahimta abin da so a ce to bayan wannan daulat ina littattafanmu na tarihi kahin turawa su zo muna da muna da tarihi kuma wanda an ka rubuta Kwarai.
ko da yarurrukanmu Mm.
ina fata an Akwai- fahimci akwai- ni yanzu in ka dibi kasar ethiopia suna da rubutu da suke yi na amhari in ka dibi tamashak akwai kalimomi da ake rubutu na tarihi Akwai.
in ka dibi yaren hausa yana da kalimomin shi waɗanda ake rubuta shi na asali Mm. ba wan gaba da ake na ba waɗan farin gaba shi ko ake larabci sa- ko Mm.
kuna abin ga Ba shi ba.
mm-mm. akwai wani ɗan Nijar da ya karatu a wata jami'a in ban manta ba a America in ban manta ba jami'a ce ko ta Harvard cikin binciken da yake yi sai ya gano kalmomi haruffa na yaren Hausa na'am da ya ɗan koye su an koya mishi ba a sani ba Mm.
ni shi sai ya gano asalin dokiman na tarihin Hausa da ƙasa Hausa da komai da komai BBC suka yada wannan abin Kwarai.
ina fata ana fahimta ta Mm.
kenan yanzu ina haruffan na yaren hausa an ɗauke su ina ta littattafan tarihi an ɗauke su to kaga mutumin da an ka gunce mai tarihi a espanya da suka zo sun kwashe littattafan musulmai Sun ɗauke.
wanda a 2006 in ban manta ba akwai wata talam ta kubci in ni ce tram ko in ce trailer ko babban mota ta bugi wata katanga abinda an ka gano kusan livir 86 cikin wannan katangar musulmi lokacin da yaƙi ya ci su suka tan sun san halin maki sai suka yi katanga suka yi ta sa littattafan suna boye suna koyewa katangar da aka buge ta gashi na littattafan suka ɗauke su akwai sai dai da aka yi don saboda taskance wannan abin nan da musulmi suka bari kenan mutumin da bai san tarihi ba yanzu in ka dubi da suka zo yanzu a kasashen mu duk eh, littattafan tarihin an kwashe su babu su babu su Duk suna- yanzu duk suna akwai turai.
akwai wani littafi Duk suna da turai.
akwai littafi da o, wannan dan Sheikh Usman bin Fodi ya rubuta ana kiransa Muhammad Bello sarki Muhammad Bello na'am ya yi wani littafi na tarihin masarautar gaba daya sunan littafin In- infaqul maisur fi tarihi biladi tukrur littafin da aka yi bidan cikakken shi a jihar Sokoto tunda Gaba nan na daya.
ba nan na ba ba nan na yake sai ba an kai nema kwata-kwata an karsa ma inda littafi yake cikakke yanzu babban abin da ake da an ka samu littafin ma wanda za a bugawa cikakken billahi lazi ingila an ka bugu shi daga ingila an ka gaishe sai an ka sa wani CEGY
an cire wancan sunan eh wani professor na na ingilishi ya ba da Sure.
izini lecturer eh in arabic study shi na ba da la- ya ba da izini bayan sun s- wato ma'ana ka dibi tarihin asalin namu an Amma riga an- wani zaki- an wanda- riga an ɗauke shi to kaga dole na ya zamanto ashe yanzu duk wutar da za a iya kunna muna sai akwai mun samu dama matsala to kaga yanzu misali waɗansu sai suka zaburo suna kokarin kula da tarihin nan Yeah.
domin mi dan abin da ya saura a rike saboda a gano bakin zare to nan sai aka yi samun matsaloli Kuma- yanzu kaga manya-manyan masana da sun kasan tarihi ba a kula da su ba ba a kula yanzu nan in ka ɗibi Nijar muna da profesoshi da dama na tarihi akwai eh, abin nan eh, idan muka duba akwai jibbo professor jibbo hamani kafin ce ne da sauransu da sauransu rubuce-rubucen suna da su yawa buba hamma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jagoranci na siyasa a nan Nijar da yagga akwai matsala komawa yana tafiya yana zuwa gari-gari Yana inda yi.
masana suna bashi yana rubutawa sosai kana fahimta ta Mm.
yayi littattafai ma na tarihi da dama akan akan abin ga akwai wani daga cikin kuma masana tarihi nan na kasar Niger duk da yake shi da larabci yake rubutu ustad professor ne a University ta Sai ustad Dr. Ali Yaqub ana kokari a dan rubuto tarihance tarihance na Afirka da suka yi saura Gaddafi yana ta kokari Na'am.
kafin ci ni kaga lokacin da yana rayu ya zo Tumbuktu sauran littattafan har da daki aka yi na aje tsofin littattafai saboda tarihin namu mu san shi sannan kuma suka zabura dan abin da yi saura suka je a munazzama ta ISESCO saboda muna da munazzama biyu guda ta majalisar ɗinkin duniya ce wasu ma bu sani ba guda kuma ta mu ce ta kasashen musulmi akwai UNESCO akwai ISESCO UNESCO ita ce ta majalisar ɗinkin duniya an gane ko an ce UNESCO shine United Nation an gane ko United Nation Educational Uh, scientific and cultural organization mm -hmm. qui est une organisation des Nations Unies mm -hmm. pour l'éducation, les sciences et la culture. Amma muna da ISESCO, ita ko ISESCO tana nufin Islamic World, ya an ce world kamar tana nufin duniya kenan. Tun da kasar Ingilishi yare na mai haɗari. Akwai world, shi wannan kalima kenan. Akwai world, shi ko yana nufin duniya. Wato the Islamic uh, the Islamic world uh, educational and uh, wato scientific scientific and cultural mm. organization shine da english waga isis kokin shine organisation pour le monde musulman an gane ko de l'éducation et les sciences et la culture to ita suka yi kokarin a samu tattaro tarihin dan abin da ya muna saura tun da littattafan yanzu suna can saura suna sorbonne saura suna oxford saura suna can kasar america an kai su cikin muse muse an ɓoye saura suna suna ina gashi nan an rasa inda suke to kaga al'ummar da an ka yanke mata baya ba san tarihin ta ba dole na ta samu kanta cikin duhu mai yawa yanzu in kai sai a ta juya ta kamar wani to ba gashi matsalolin sun yi mu na yawa wane ne ya san ba da inda an kai to ina na da'a yanzu bakaken afirka bakaken amerika in ka tambayi su da wuce kasa kake wa aka kanka daga ni american to ka gani american sai fili bai da baya amma su turawan duk wanda ya fito su kristo kuma sai a ce ma da ira kaza shigo wane da kasa kaza yazo wane da kasa kaza yazo su fararen su rike asalin su amma su bakakin kowanne da ya su wane ne ya san daga ina aka dauko kakan shi wane ne ya san asalin sa wane ne ma ya san yaren da kakan shi an yi sa'a ce la yaji an ce an ce to kaga wannan dole na su shiga cikin matsaloli da tashin hankali mai yawa dama dama na ji Alain Foka wannan yana magana kan sauran tarihin Afirka ina fata ana fahimta ta abubuwa ne masu wahala abubuwa ne masu wahala shi yasa waɗannan manyan manyan mallaman tarihin mu da suke mutuwa a yanzu ba a kula da su kuma kuma in suka mutu shikenan abin ya bace wallahi akwai matsala saboda mutanen nan su si na kashe su su si na kashe su babban profesa na wanda ga inda kamata ya bada abin ga amma sai dai a ɗauko jirgi a kai shi turai ya bada karatu su ƙara ilimi muku ga munan an bar su su ɗaliban ba su damu da su ba su kuma min da ya kamata su kula da su ba su kula da su ba sun mutu can waɗancan kuma sun ƙara sanin abin da ya kamata su sani ne da za su yi su warga zamu.
ai imam wannan abubuwan yana in gaya maka akwai matsaloli cikin su in ka ɗauka kaga akwai masu rubuce-rubuce akwai masu zuwa su ɗauko a bidiyo ko kuma a dan dai a zo a gwada ma mutane suwaye ku daga ina kuke.
a'a duk irin wannan muna Ibo amma ka diba kafin Bature ya zo ai muna rubuta tarihi da Larabci daulolin musulunci da aka yi waɗanda aka rubuta tarihi da Larabci mai amma yanzu le grand reference in za a rubuta tarihin mu sai a ce maka na turanci na kaga daga nan ta kare wanda abbai kaunarka ya kashe magabatanka kuma an ka ce tarihin ka yan ana son na asali sai an koma wajen shi ka kusa akwai magana sai abin da ya gara ma tsungu to ka gani kuma ya san yadda zai shi juya ya san yadda zai yi kuma ya sa banna ciki kuma ya sai da din shi zai fi kuma to shi na kake ganin abubuwan suna ta rikicewa wanda kuma janibi ne wanda a ilmanci akwai fage mai yawa kan reshar shi waɗanda ya kamata a ce dole dole waɗanda abubuwa sai mun himmantu da su sai an san waɗanda abubuwan ne ya kamata sannan a san bakin eh kuma ya za a yi a san su shine na farko a yi kokari su kawo mu da littattafan mu ta yaya algata ta hujja ba nasu bane sata ce da kwaci tunda sauran littattafan an dauke sauran an kada cikin ruwa sauran an kunna musu wuta to waɗanda suka sauran Allah ba mu abin mu namu ne namu ne ana ga da yawa wasu magabata in suka je a kasashen turai in suka je ana dan gwaggwada musu wani abu suka ga wani abu na su ce a ba su kawo eh kwarai ko ya mun ga su dawo namu ne to ai ba su kadai bane hatta da arzikin da an ka dauka aka gina turai da shi da iyayen mu da suka je suka gina turai ba a biya su ba suka yi lokaci da to waɗanda an ka kashe ba a biya mu diya ba ko ku jakkai da an ka kashe ya kamata ai magana ba karama ta ba ba ka rude muka bada ba diyan mutanen mu da an ka kashe diyan iyayen mu da aka kai ture suka yi aiki diyan iyayen mu da aka kai waɗannan mata waɗanda an ka kai an kai ta samun mai tisa shi an gane ko diyar littattafanmu da aka kona diyar kasashenmu sanadiyar an hana muna ci gaba tun da kasar da an ka kashe maza an ka ɗauke mata an ka ɗauke sauran maza suka je suka yi aiki aka canza mata tsarin mulki duk wanga shi na daga cikin sanadiyar rashin ci gabanmu wani na ya zo ya ce muna abba musun ci gaban mu kaɗai bayan ya yi muna gaban na To, shi- shin i- irin wannan yanzu mutum idan mutum ya bullo da irin wannan magana ya ce yana so a bashi diya bisa irin wanga abu Eh.
ba a ɗauka shi mahaukaci Eh, o ba ba haukata ba. Ai ita gaskiya sannu taka aiki. Yahudawa yana ana biyan su diya almai.
eh kwarai Ko ba haka ana ba?
biyan Kuma turawan da sun ki reconator Mhm.
cewa abinda sun kai bai dace ba, Eh.
amma yanzu ita ita kin sunan suna da reconator. Ai sannu sannu da sannu ruwa ga kashe salka. In dai kare na yawo kura na yawo wata rana an Sai an haɗu.
gamu.
Mu bar tunanin mu ne za mu kwato haƙƙin mu koya ma ɗiyan mu su san abin da ake ciki.
mu hawa ne ne su sani dai in sun sani wata rana akwai wanda zai nemo haƙƙin kaji duk da wannan dan fafutuka na kasar eh, abin ga kasar jamaica bob marley a cikin wani waƙe na shi da ya kira Eh, by Bob babylon by, Marley.
by, by, by, babylon by boss Eh, Bob- ya ce Bob- tell Bob- children true Mm.
ku gaya ma ɗiyanku gaskiya ku haɗa musu fa ku bar su su riƙe tarihi saboda suna iya wata rana in abin da sun ka kasa kun ka kasa yi wata rana su za su yi shi ai yanzu misali ai aqida ba ta mutuwa dan adam na ga mutuwa Da mutuwa.
to ku koya ma ɗiyan ku sa abin da ya faru ku bari yau muna cikin rauni wata rana za ta canza zani S- m- in dai mutum ya san makiyin shi ya san abin da ya shirya mai yau da gobe ta Allah ta shi ne ai Mun- abin akwai mun mamaki gane wannan? Eh?
ai ga ta mala irin Eh.
wata bakar soya dan ni ban ce mata farar soya irin wata A ba bakar soyayya soya.
ta ba, mm.
A- abin da nake nufi anan sai ka ga in ka ji ba- ba- kamar misali akwai wani lokaci baba ko kaka mu suna kwatanta muna sai a ce wai dan karamin dutse ake doka a dora ma mutum ga kai sai a kawo babba a dora sai ba karamin ya lume ko shine gango to yanzu kuma wannan shine masoyi ko Mhm. a'a wato abin da an matsalar ai an ɗauke tarihin na'am tunda an ka ɗauki tarihin kuma an yi yadda za a yi duk wanda ya san tarihin a ɗauke shi ba komi ba
kwata kwata eh su yanzu manya-manyan masanan tarihin turai in guda ya mutu sai ka ji an ce bibliotek ta mutu mu ko yanzu babban masanin tarihi da babban mailimci afirka in ya mutu maganin aka yi ma an huta Wai.
saboda dan salarkin da ba aka bashi gana aka yi da kuɗin fansho ya zan kaya
mai hidda ka cikin a duhu kwaye ko mu Ya sa ka yanzu- cikin haske.
to duk abin da ya rashin kima a afirka shi na ilimi da mai karantar da turancin da mai karantar da addinin waɗannan mi- mi- wani irin muhimmanci ake ganin suna kawo gudunmawa cikin al'umma kuma me an ka ɗauki yanzu ne ba abdul muni da fayin mutu nijar ba a san darajar shi ba da kima shi irin yadda ya wata daga kamata bana an ka zo a kafin ce shi ne ya fara.
gashi shi ya kawo system solar a duniya Solar.
jirgi ake ka a ɗauke shi ta almanya ta faransa ta america ya bada karatu kuma marmakon a bamu haƙƙin ɗan ƙasan mu na ya kirkiro Ba- ba wannan a bamu ilimin ba.
duk kamfanin da ya fano duniya ko ya amfani da wannan idi ya kamata su ya biya ƙasan nijar normalement to amma su sai su yi brevete mu ko ba mu iya ba muna nan muna kwana sai dai zuwa gaba in matasa sun tashi tau mu ta yi gaba Allah a ya gafarta malam, akwai wannan wannan abin Eh, a'a, magana- a takaici ne A'a, kai dai matasa dai su san abin da ake ciki. In dai kare na yawo kura na yawo wata rana an haɗu. Wannan shi nake son ka gane. Lokacin da Gaddafi na dare bari in bada wani misali, Mm.
kullun akwai rana lokacin da turawan Italiya sun kai mulkin mallaka, sai an kawo filim na yadda sun kai. Sai sun ka ce daina sawa filim yace bai bari. Su Ai- biya ai su.
ai- na ga ai na ga ai- alga ta mala irin wannan akida kama Mut- a eh.
Algeria Eh.
na ga kama wani lokaci akwai wani akwai wasu makarantu mafi yawa A- a- a- duk yadda kake in dai ba dan Algeria bane wannan wurin a wannan rana ba ka shiga Eh.
akwai wasu film da suke sa da ak- aka kashe kakin nan su yadda aka yanka su su a gwada musu a ce ga abin da an kai musu Shi shi Gaddafi ba ɓoye wani akai ba, tele ta ƙasa na aka sadu yara su gani.
ta kasa ma ta ƙasata su gani duk shekara akwai wannan rana sun ka ce to ba su shi daina sa wannan film don shi na sawa yara suna gane ya ce a biya su in ana son a daina sa wannan film film kin kuma duk mutanen da sun kai aiki wajen cire bama bamai sun ka samu matsala akwai sunayen su na taɓa karanta liverkin Ya- yanzu mu irin nan ba ta faru ai gare da mu mu ina shi ke ba. Ah, mallaka ta faru gare mu mi irin haka kamar mi kamar irin wanga kisan da kuma irin yadda a aka to ai walakanta mu mallaman da an ka aga da su mallamai da sun ka hito sun ka shigo cikin ɗaki sun ka zauna kwarai zuwa aka yi suna zaune suna roƙon Allah duk an ka kare da su Kwarai.
ina ganin bai wuce mutum guda da ya fita daga cikin su ba haka ai akwai manufa shine a raba ku da ba- da da bayanku domin an kashe masanin da sun kasa abin da yi shikenan an kare da ku an kare da ku wannan abubuwa ne waɗanda su wasu ma waɗanda abun ba su son a san su saboda mi saboda tab- nan da mace su take in ana gane wanga tuwon su zai karewa Allah dai shi kyauta wai me yasa alga ta malam duk lokacin da mutum ya dan fara bijirwa da wata gaskiya ko ya fara rubuta gaskiya ko ya fara faɗakarwa akan wani abu wanda dan mutane su fahimta a karu sai a ɗauke shi kawai wani wani a baka gane ba ita gaskiya waye bi gare ta dan tuwo ba a samu cikin ta ita gaskiya eh sai dai a daure inda an ka buge ka da inda an ka halbe ka da inda an ka mare ka in baka yi anniya ba ma ta zan sanadiyar ranka eh shi yasa ba a son bin ta yi akwai matakan da ake bi na kautar da gaskiya kar ta yi aiki matakai ne guda uku wannan in lokaci ya ba mu dama zan faɗa maka su amma alaga ta malam kuma gashi kuma an ce a tsaye da gaskiya da adalci da riƙon amana to ai rikonta ba karamin abu na ba kamar rikon kyankyashe na na wuta eh shi yasa zafi eh akwai matakai guda uku da aka bi dan a hana ta ta yi aiki a gurguje saboda lokacin mu bai da ana iya ba mu su- ko ana iya ba mu su sunan su almimatu thalatha yawwa da gare su sai almimu- almimul arba'a akwai mimun guda hudu kasar da larabci ana cewa mim to eh, m hudu ne da larabci kenan mimatul arba'a mataki ne to duk dan adam in ana so a hana shi ya aiki da gaskiya waɗanda uku ake Ba ɗauka musu.
in sun ka kiya sai da hudu na farko almansib matsayi na'am duk mutumin da an ka ba matsayi ko wani irin matsayi na karami ko babba Mm.
to ka sani hanya ce ta hana ka kai aiki da gaskiya na'am shi yasa ka ganin mutum da ya hau matsayi sai ya canza kai ta mamaki kace jiwanan gaba abinda shi ka hudi jiya ba shi ka hudi yau ba na'am wanda ya hudi yau ba shi zai hudi gobe Gobe ba.
ba ya riga ya rikice to mu je na na biyu biyu almalu su ne kuɗi na'am kuɗi na'am sai a diba wanda kuɗi suke iya saye a saye shi duk don a hana gaskiya ta yi aiki na'am na uku almar'a Na'am.
mace mai kyau sai a ba mutum aure da nan an ƙari da shi to wanda duk an ka kafa mai waɗannan tarko guda uku uku bai bai hau ba sun ka ce sai almautu a kashe shi na hudu shi kaɗai saura wanda dai matsayi bai dame shi ba kuɗi ba su dame shi ba mace ba ta dame shi ba To ni za ka me- yi mai shi bari ba- shi bar shi bar abin da ke so a ka tuna kashe shi kawai a kashe shi Eh.
to alga ta malam mu je akan hanyar to zaman sai lafiya zaman lafiya yanzu mu mu aji tarihi Shine, a tarihance a sai mu je tarihance muke a- a aji.
ilimin geographiya Mhm.
a ilimin geographiya shine ya kamata Afirka mu dawo mu yi karatun iyakokin mu iyakokinmu saboda mafi yawanci muna da rikici kan iyakoki na'am abubuwa ne da ya kamata mu to mu kwantar da hankalinmu da mu yi yaƙe-yaƙe in iyakokin nan za mu iya raba su in arziki na akwai in zai ka tashi hankali da mu ce mu ba wani arzikin gaba ɗaya kullum a yi ta yaƙi a raba biyu na'am kai ka ɗauki wanga yanki ne in ɗauki wanga yanki ka ɗiba in ɗiba bai isa ba ne ya isa to mi kuke so
mu yi karatun iyakokinmu mai karatun iyakoki na'am kuma kan mu yarda da cewa in za a shari'a iyaka sai an tahi majalisar ɗinkin duniya akwai hatsari ta ina kamata a tayar da mu yau in ba mu da union african muna da to ba mu iya tsaya wai tsaya wai in mu african ba mu so zaman lafiya ba ba mu yi hankuri da junanmu ba wani da zai hankuri da mu
tura a su za su hankuri da mu kai ka kasa hankuri da dan uwarka sannan ka ce wani shi hankuri da shi wani da bai hankuri da shi da wahala mun kasa hankuri mun kasa koro Mu da kanmu.
mun kasa jawo mu kanmu yaushe a ga mai kai da ni misali a ɗauki makamai a shigo da su ta ƙasa ta a ta yi can wata ƙasa a ƙari da wani shugaban ƙasa kai kana sa tsammanin wata rana shi wani ba zai bari ba shi ko a biyo da shi matakamai a irin a zo a abubuwan da ƙari da aka kai shayi wasu lokuta to ba karewa za su yi ba sun sun ka kare ma bari suka yi ka ba da haɗin kai a aje maka ma a je a to buge wani wannan ɗan wannan uwanka wannan shi nake son ka fahimta wannan a geografiyance ba zan tsawaita magana ba ya kamata mu zo tun lokacin da an ka yanka waɗannan kasashen mu tsaya mu yi karatun ta natsu iyakokin nan suna suka shata su mu ga yadda za mu yi mu samu maslaha tsakankanin mu in ba haka ba za a samu matsaloli masu yawa abu na gaba Na gaba. Mhm.
ka fahimce ni sai mu zo abin da ya shafi wato iktisad economy tashin hankali da muke ciki akwai wani bangare na na ikonomi ikonomi a ciki dalili kuma ka gane abu na farko abu na farko shine abin da ya shafi sace arzikin afirka da aka ci gaba da yi tun daga lokacin mulkin mallaka na'am yau da yin mutane suna cewa turai ta ginu masha Allah masha Allah za ka ture ba.
wai don Allah arzikin ga da aka gina turai da shi na wada na Akwai kasashen- Afirka ce.
na kasashen larabawa na da na musulmi mi gare su to ba ga sun dawo ba suna ga dawo to kenan bari kallon turai an gina ta tambayi kanka da arzikin wa aka gina turai
Na- bari kallon turai an gina ta da jinin wana an ka gina turai bari ganin turai tana cikin zaman lafiya tambaya da jinin wana an ka kare wannan zaman lafiya abdullahi wadda ya tafi france ina ji ya ce a gaya ma iyan france a sa musu cikin tarihi gudunmuwar da 'yan afirka sun ka kawo cikin daɗin da suke yanzu ya ce in ba dan afiriken ba su yanzu wannan abin da suke ciki ina za su samu shi
ya gaya musu kiri ya gaya musu kirikiri ni ina sauraron radiyo ina sauraron radiyo ya kwaɗe ga magana ko lahira ina shi da ba nan duniya ba Allah ya sani ina fata ana fahimta ta to kaga yanzu idan muka duba an duk abin da zai sa wa Afirka ta ci gaba an ɗauke shi maza suke yin aiki an yi gaba da su sauran an kashe mata an ɗauki saura an ta yi da su al'ummar da an kai mata irin wanga abu arzikin da ke cikin ƙasa an danne akwai matsala ko babu akwai yanzu alga ta To.
mana ina ganin kaman a, wala Allah mutane kamar sun fara fahimta walakila bisa irin waɗanga bayanai da kai an ɗauke yanzu an yi kaza mun tabbatar da afirka akwai arziki yanzu matasa sun sani kuma har wanda ba ma matashi ba ya san afirka akwai arziki To.
ta ya ne za mu ci gashe wannan a to yanzu cin gajiyar shi sai mun dawo mu da kanmu mun yarda da cewa maƙiyinmu na waje ba muna an maƙiyan juna ba an gane ko Na.
sai mun yarda da cewa maƙiyinmu shi na waje Mhm.
ba muna maƙiyan juna ba na'am kuma mu yarda da cewa in muna son arzikin nan mu ci shi shine kowa bai samun wanda yake so a duniya kamar yaya ma'ana kowa yana son a ce duk komi na ga hannun shi rayuwa bata gadi haka ba
yaya ta gada alga ta malam shine a dan ma kowa shi samu abin da ya samu kowa ya samu rabu ne kowa ya samu rabon shi in mun ka ce ba mu son haka to ko samun ma ba mu yi dan shi wanga ya shirya na mu kare da junan mu shi shi kwashi gaba ɗaya wannan manufa ce wannan manufa ce yadda suka bi a tattalin arziki Na'am.
kaga sai sun ka kawo burki kuma sun ka samu na yanzu ba sun sace arzikin ba Mm.
to yanzu sai zaman to an yi kaga ƙasa tana samun arziki ta fuskar manya-manyan masana sai an ka tsace su suna can babu sanan nan ƙasashen afirka eh, an yi kireyen condition wanda daga sa babban masani bai iya zama don Sai dai a kana kai can.
kana da babban diplom da ilimin da za a amfano da kai in ka toyin sai ta kashe ka gari rogo sai shi ma waya sai ka tai can sai a yi ma salar a baka A baka batura ma in baka yi aure ba mm.
a yi maka komi can kai za ka amfano da su kaga ma ilimta na koma suna tatsan ilimin ka Do- sun tace komi sannan eh, abu na gaba eh, abu na gaba na'am sai aka kirkiro kuɗi sai aka yi muku Mm.
kai ba ka yi makanka arziki shi shi bai maka yi arziki ba Mm.
amma kai ba ka yi makanka arziki to wannan dan a sa maka burki ne na ci gaba shi zai maka kuɗi shi zai baka kuɗi shi zai baka bashi wurin shi zaka aje arziki baka da izinin ka ciwo bashi sai ya yarda baka da izinin ka ciwo makami sai ya baka kuɗi to wanga magana hawa sannan sai kirkiro maka bankuna bankunan nan bashi na suka ba al'umma ga ku ku kuna zamai baku da arziki sai da su baku bashi su tsace noman ku su makiyaya a basu nasu bashi masu noma a basu nasu bashi ma'aikatan gwamnati a bashi nasu bashi kullum cikin bashi na kake can gwamnatoci su ciwo bashi mai yawa wanda za a biya nan zuwa shekara 40 da arzikin da a cikin kasa
haka ake rayuwa shikenan an taka yanzu haka an zamu- taka muku burki yanzu haka to zamu yanzu ci gaba da kasar rayuwa?
da matasa suna karuwa da iyayen mutum daga wancan lokaci zuwa harko-harkon lokacin independence zuwa abin ga har zuwa lokacin kunci in ka ɗauki nijar lokacin zuri da kunci ma'aikatan nawa ne iyayenmu bakin su abin da su in dai su allah ya ruwa sun kai noma Kuma ana rumbu ya samun cika hatsi lokacin ana samun hatsi da rumbu ya cika magana ta ƙare ba ba ruwansu da komi sai sallah suna ta jiran mutuwa Na.
to sai sun ka ce a kirkiro lakon sai an ka kirkiro lakon sai ga de milliers de diplômés ga su zamani ba su da aiki kuma shi bai iya noma ba an ce mai noma ba ci gaba bane bai san wanda aka shibka ba amma ya san wanda aka katsa noma tuwo to yanzu kuma yaran ga su sun ɗauki ma cin dawa da cin haci da cin masara wannan wannan ci baya ne to ku faransai kun koya ma yaran ga ilimi mai yawa suna buƙatar gurbin aiki babu sun ce su yi hijira kun ce baku yarda ba kuma kasar su ba ta zamanuwa kuma kun ta- kun hana su ko in ce turawa ba ba faransai ba kun hana su tahiya to yanzu mi zai faru kaga an sa su otashi ta cewa wata rana dole sai an yi tashi hankali da bala'i
wata rana to yanzu koko dai wanda yawa suke karawa ga diplom babu aiki ga su sun waye ba- wato kamar cin to masara sun kace shina musu shina yanki musu harshe sai sun sha lemu lemun kuma ba su yarda ba su sha shi haka irin wanda muka sha Sai sai da an wani tsace tsinken.
sai an tsace Kuma shi sai da an wani tsace tsinken.
sai aka ji in an ka tsace shi a samu shi cikin ver To.
kuma shi dan yi sanyi sai a kawo dan wani dan tsinken dan tiyo shi na to yanzu irin wanga alhaji bai da aiki aka ce a zama da lahiya
kuma gashi da ilimi gashi da ilimi gashi ma shi ilimin nashi na sani ga ya ilimi ya kware yana bai iya iya cin yana iya masa creation.
cin masa gare shi ci baya ne amma amma bai da ilimin noma da kiwo a amma na da wannan ilimin ci baya na creation.
waɗannan tambada ta shi a wajen shi da ragaita to Na- kaga akwai matsalolin da an ka shirya shi yasa su kansu yanzu sun fara ganin bila'in wannan lakwal sun ka kawo saboda da ma'aikata ba su da yawa dan biyan da aka yi mana dan kaɗan na yanzu ma'aikatan sun yawa ana son a ƙara matasa babu sannan kuma ga kuɗin su suka hana su ga wancan arziki in can da ba a gaji in can da ba a ji kwarai arzikin da suke ɗiba to yanzu masu bukata arzikin sun fara yawa kuma suna ji alga ta malam eh, ana da bukatar ilimi kamar yadda tun wani lokaci muka faɗa shin ba samun ilimin ba wani ɗan kaza ce ba samun abincin ba sai wurin ci ne dan tsako ana samun ilimin kuma bukatar ilimin ana da bukatar shi a cikin ƙasa amma a ilmantar da mutane ta son ƙasarsu da arzikinsu da kuma kishi da kare kansu ta wasu kowace hanya to in an ka ce ai za a yin wannan tsarin na wana wanda ya kawo tsarin karanta so wane ne yaren wana ake karatu sannan waɗanda suka yi karatun na farkon tunanin wa gare su ai matsalar ba ta karatun turancin ba aqidar turancin ai akwai wanda shi bai zo na kwalba amma aqidar turawa ta gare na Nijar Mm, akwai.
mutum ka gane shi da la- bai taɓa zuwa lakon hawa shina da bik bleu da rouge da wace ciya ka gane shi da wani ɗan ɗan farkin shi har da wata ɗan su ɗan moshi ka ji huwa na ƙarya kuma bai noma ya bar noma kuma shi ba ture na kuma shi bai taɓa lakon ba aƙidar ta a tare da shi in ya gama ce ce mai ba ƙauye Eh, inna lillahi ai inda ma mutum ya gani shi bai ɗauka kowa mashi kai banza da shi kaɗai na wani abu duniya a to aƙidar kenan to eh, a nan gare yan bai Na- na je wani wuri Eh.
na- na- na- aka ce ni ce biron wannan na abin ga ni ce na je na danna wannan Eh.
karora Eh.
sai ake dariya ba Eh.
karora Baka ce ake soneri ci ba.
eh aka ce ba karora Eh.
ake ci ba kai wani iri na Eh.
ni ce mishi Eh.
ba karora Eh.
to me ake ci Eh, sunuri ni yawwa ce iko Allah Karorar karorar da nace nan ni ɓanna.
kayi banna tun Na da yi kuma ɓanna. A nan garin fa? Wai yana yana suna da fa kuma.
suna da yawa suna da yawa sannan game da tattalin arziki sai suka sa dokoki na'am waɗanda suka hana ka kai kayan ka waje ka sayar Kuma- suka sa dokoki na inda duk wata ƙasar ce za ta bori sai a ce ba a bata bashi ta yi muna bori suka sa dokoki yadda za a karya tattalin arziki suka sa dokoki yadda ba ku iya yin kaya ƙasar ku ku sayar sai dai ku je ku siyo wajen su in kun kai kaɗa sai ku kai musu su yi tuwahi ayin sun ka ɗibi su sai kilo eh, eh, talatin arba'in jikka talatin siyo riga ashirin talatin ko komple nawa da shi ku sai shi da mugunyar tsada sai zama to kullum ku sai dai a kawo muku kuma kula shi kula yasa arzikin mu na sunan- tafiya sunan ku le pays consommateur a duwalul istihlakiya Mm, kamar mu sai dai mu- mu- mu- duwalul mu- istihlakiya kasa ci kasashe ne kasashen laraba da na musulmi da suka ce waɗanda abubuwa ɗina aka yi cikin su banda su ba ɗan wani abu na farko a kawo tuwo a ci a ci a katsa loma da kwano ya cika yanzu kana ganin made in Nigeria ko wani made in wata ƙasa made in Turkey misali in an ka cika ciki tab sai a je a yi mamace ciki ta aihu kamar da suka ce sun to banda shi kun ka jawo abin da kuka yi kaga dai hullaga da muka sawa zaranta ba mu mun kayo shi ba suturar da muka sawa ba mu mun kayo ba kamfanin da ke kawo mana ruwa na'urorin shi ba mu mun kai ba kamfanin da ke ba mu wuta ba mu muka yi shi ba Ri- s- motocinmu ba mu ke yin su ba simintin ba mu ke hitar da shi ba iraniyo ba mu ke fitar da ita ba Zi- to haɗa mai da kai duniya kwano ɗaya kaka jira na tuwo in ya cika tab eh shi yasa maternity ɗaya ga yawa nijar
alaga ta malam yanzu eh to wanga abin da ya shafi tattalin arziki kenan bari mu ka- bari mu kara gaba To, to.
sai mu ji abin da ya shafi abin da ya shafi tsaro kanshi in za a yi ilcit paske wannan duk ina bada misali ne saboda ɗalibai su yi bincike su gano ga dalilan da suka sa muke samun matsaloli a tattalin arzikin da yau har mun kai inda ga halin da muke ciki na'am kana fahimta ta a tarihance a geografiyance yanzu sai mu ɗauka a fagen tsaro fagen tsaro wuri ne wanda yake ilcit yana kamata a yi ta a gano waɗansu abubuwa waɗanda su ne tushen mushkiloli kana fahimta ta shine ake kira wato da larabci amniya to na farko ana zancen akwai tashin hankali akwai rebel akwai 'yan ta'adda akwai menene to yanzu abin da ya kamata a tambaya abu na farko cikin wagga tafiya shine tambayoyi ne guda biyar Mm.
sannan mu isa zuwa ga resulta na shidda cikin wanga plankin na farko a yi etude kan wane ne yake ba da makamai daga ina makamai suka shigowa don ba a yaƙi babu makami ɗaya abu na farko ce na biyu a yi bincike kan wane ne yake ba da kuɗi ga masu yin wannan aiki har suna samun abincin da suke ci suna samun motunan da suke hawa suna kai hari bincike ta kwana dole sai an yi bincike kan waɗanga abubuwa research ne za a yi ai na'am
an gane ko Na uku.
na uku wa yake koya wa mutanen ga bindigogin da ko sauran jami'an tsaro ba su iya su ba ko ko- ba kowa ya iya su ba daga ciki na'am na hudu abin da ya kamata a yi bincike ka fahimce ni eh, wane ne yake tado tsohin fitinoni da suka wuce waɗanda yanzu ba a da bukatar su mhm, na biyar wanda ya kamata a yi magana wa yake kare wa yake kare waɗannan mutanen mutanen in an tashi maganin su aka saba gaba ɗaya Mm.
waɗanda ke siyon biyu shine duk wanda zai research akan security da insecurity a kasashen mu ya kamata ya sa waɗanga abubuwa guda biyar- guda biyar gaba sai shi ci gaba da binciken shi yanzu gaskiya tana halinta na'am
to menene ake so akan cikin wannan tashin hankalin abubuwa ne a gurguje guda hudu mhm, mu rike su don ba a san ko rayuwa tana tsawo ba mm, na farko abinda ake so al-ikhtiyalat mm, ka san ita al'umma yana son a sa hargitsi cikinta daga cikin manya manyan hanyoyin da ake bi al-ikhtiyar shine a ƙari alhamdulillah kafira alhamdulillah.
ya hadu kuma Allah su barku a ƙari da manya manyan jagororinta na kowane fanni na'am
shi da ake kira al-ikhtiyalat kaga bani isra'ila sun kashe annabawa da dama Allah ce wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq an yi kokarin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so da dama an yi tentative Allah bai ba su sa'a ba a ƙarshe wasu malamai sun ce wannan uh, uh, akuya da aka bashi mai dafi wadda wata bai hudiya ta bashi wadda ake kira Zainab bintul Harith ita ce ƙarshen sanadiyar halakarsa kwarai domin mi domin bayan ya isar da sako wannan bata ci karo da ayat da ta ce wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ma'ana zai tsare ka sai ka isar da sakon Allah Haka.
dan wani na iya cewa an samu kuskure Kwarai.
tsakanin nan to an kashe bayan sayyidina Abubakar Umar kashe shi aka yi Haka.
Uthman kashe shi aka yi Aliyu kashe shi aka yi Ka- to yanzu ashe ba kullum magabata masu kishin al'umma kashe su ake Ake yi.
yi mu san wannan cikin kanmu idan yanzu rikici yake barkewa ta yadda ake yi ba yanzu da ake so ba abu ne na gaba abinda ake so duk inda wani babban masani yake na ƙasa a kowane fanni yake ko na addini ko ba na addini ba su ne ake hara kuma za a rinka kashe su a danganta ma wani don saboda wani ya kashe na wani in an kashe masani na kabila kaza sai a ce yan kabila kaza na suka kashe su ko sai su je su kashe masanin waccan kabila sai ya zamanto duka ko da aka jimawa duk wani Sun ƙara babba abin.
mai ilimi mai kaza mai kaza an kare mi yayi saura matasa su ko matasa dama bila'i suka so sai a yi datu a dami Mhm.
shi kenan abin da suka bukata kenan al'ummar da ba ta da wani jagora masani babu wanda jagora wanda ga cewa a bari shi kenan sai fili dama yanzu an cimma burin to wanga shine matakin da yanzu an ka zo a kan shi subhanallah duk wani babba kaji na gaya maka mu- mu- mu- mu- malaman da an ka kashe a Na- na- na agadas fahimta.
to wannan system kin bai kare ba yana nan yana nan yanzu dole na sai an dibi manya-manyan masanin tarihinmu kamar da ka jira hudu su daga cikinsu ana jiran ko su mutu ko a san da za a yi a kare da su duk wani babban mallami masani wanda ya san tarihi ya shirya ana nan ana dibin yadda za a yi a kare da shi duk wani mutum wanda adda ta cewa cikin al'umma yana iya magana A kuma a saurare ana shi.
ana saurare shi so da ana so a kare da su sai yan plan duk lokacin da an ka kare za a bar matasa zalla masu jiran bila'i shi kenan sai a ba su makamai bum a ƙone idan aka yi hakan ga menene ake so duk cikin wakata hiya shine na farko a canza addinin saboda yanzu an shigo duniyar da aka son ai addini guda kowa shi bi shi
na'am shine a gu- duk addinan duniya a yamutsa su a cicciro cikin su a yamutsa su ai addini guda wannan ide akwai ta sun sani na biyu ya zamanto dukiyoyin in an rikici a ɗiba yadda ake so na'am tunda yan akwai rikici aka iya ɗiba dukiyar yawa na na uku ya zamanto jagororinku su zamanto yaransu dama mutum uku ne su ne suke juya turai ko suke su juya afirka guverner mai shugabanci a turai yana son ya ba guverner na sauran kasashe umarni mai kudin turai ya gina kamfunan shi a afirka na nan ga ya tsace arzikinku ya gina kasarsu mutum na uku mai addinin turai ya canza muku addini ya kawo nashi addini alga ta malam a kasashen afirka sun sami yancin kansu fiye da shekaru 58 wasu 60 ma abin da ya fi haka amma har yanzu kamar a- a- a- a- da sauran zomo a kawo ai ba yanci da an ka basu ba ƙarya ta aka yi ba wani yanci an ka basu ba ai ba a taɓa adam yanci ba na adam shi na ƙwaro su baka ne yanci a afirka ƙasa biyu ne sun ka samu yancin kansu suwa ne algeria da ethiopia
a afirka ce eh to Algeria ita ta yi yaƙi a min nafsan karansi sun ka kori Faransai da ƙasarsu har sun ka so su ta shiga France. Daga baya sun kai shawara ma ba su shiga sun ka dawo. Ethiopia su sun ka kwata makan su yancin su bai musu mulkin mallaka ba ma'ana ko da turawa sun ka shigo nan Italiya ne in ba manta ba sun kai kokari suka wargaza da su. To inda su da yanci. Addima da takardu da ƙarya da aka yi matasan ko ga su dan zube su ba su da karatu ba su da ta cewa kowa annan hoto na galibi sai yan kaɗan to yana yanci shiki babu wanda bai iya mamaka ne abinci bai da cikakken ilimi bai da cikakken wuta bai da cikakken ruwa shina Allah kama hannuna sai an yi furoji a taimaka mai da to ina na yanci shiki A- akwai wani abu da muke fakiya da shi kowane lokaci sai mu ce in aka kama ganar kasashen turai ko kuma wasu kasashen da suka ci gaba sai a kwatanta mu kananan kasashe ne muna da karamin karfi kun ba mu da dogon kaza kaza kaza kullum wannan maganin mana jin to tun muna yara ka har taba yanzu.
ganin ka taba ganin mai son arzikin ka shi ɗibe shi yadda ya ga dama kuma shi ce maka kana da arziki ai dole sai ya maida ka maciyaci sannan zai ɗiba abin da shi ka so kuma ya tallata ka ga duniya yanzu a ce ni mai arziki na Na'am.
kuma a ce min maciyaci na hankali na da dawaga A'a.
to shi kenan sai an ka ce min maciyaci na sai a ɗibi duk abin da ake so ƙasa ta wannan shi ne wani abu ne
kuma kai rara Eh, to ya za ka yi tun da an riga an sa virus cikin kawunan mutane an riga an sa virus sai an yaki da waɗannan virus kin kai babban matsalar mu gida na hau take wa babban matsalar mu gida na take tun da in mun yarda mu da kanmu mu yi aiki wa junanmu matsala ba ta faru tsakaninmu amma yanzu kowa bai yarda shi aiki nuna ba kowa so shi siya ga bayan wani shi son shi kai bature ya taimaka mai ya kare da wani da wani sai a bashi gaba shi ko baturen nan in yi katte kai mai aiki ka kare da wani da wani in ka to kashe kana zai yi kai ma ka yi to mi mi unhwaninka me Haka nan unhwani amfani me kawai.
amfaninka gare shi me unhwaninka gare shi tun daga arziki da shi na son shi ɗiba kai ma barazana na gare shi rage mai aiki na kake nan kana yi
sai ya sa ka eh ka sa ka ka tai ka kashe wani ka ku koyar da ka koyar da in kun kare kashe kashe kun ka taho to mai gida mun kare ke ce to yanzu za a biya to ku.
bismillah za a biya Kada za na a ba duba ku molo da ya fara tarihi babban babban salar eh Eh.
pil a kare da kai mi zai yi da kai
ya sa ka aiki mai zai yi da kai nawa sun kai afirka so nawa sun kai goyon bayan mutum in ya hau ga mulki su ya saba mu abin ga nasu su yi gaba da shi abin da ake nawa an cema kai eh, eh, eh, utilisateur eh, ita ko eh, utilisateur ko ka eh, ake instrumentalize Yawwa.
eh wannan sun san shi ai sun san shi ina fata an fahimce ni to Yawwa. Mhm.
eh, yanzu muna magana ne akan abin da ya shafi tsaro Tsaro.
mun yi magana akan shi to Yawwa.
sai mu je akan abin da ya shafi ijtima'iyyan sur le plan social Na'am.
abin da ya shafi zamantakewa zamantakewa ana bin hanya hudu don bata zamantakewa
wani hanyoyi malam ka san na faɗa maka dan adam yana da alaka da dan adam ta fuskoki aiwa guda hudu eh ka taɓa mun ka ce maganar na farko jini sa. aiwa jini shine affami shi a kabila mhm ka fahimce ni Na'am.
na biyu aqida Mhm.
abinda mutum imani da shi na uku territoire ƙasa Ƙasa.
na hudu yan teri to duk in ka ji an ce an bata ƙasa ko an bata zamantakewa a cikin ƙasa bincika cikin waɗanka hudu Sai an guda samu an guda.
shi. sai an samu ɗaya daga cikin su ko dukkan su eh akwai wani babban masani ban sani ba suna magana kan shi wasu sun ce ya ƙare aiki ban huso yan hudu inda ya ƙare aiki aka ce ina kake son ka koma ya ci shi yana son ya koma Najeriya da zama wasu kuma suka ce a wani filosof ne shi bai bayar da akwai Allah ba amma ce in akwai Allah kamar yadda suke bada labari kuwa Mhm.
ya ce to biron shi na Najeriya to sai aka tambaye shi me yasa mhm sai ce to akwai abubuwa guda uku guda suke nema cikin ƙasa su wargaza ta na amma duk ukun sun tabbata Najeriya kuma ta ƙi wargajewa ya ce na farko suna son su samu ƙasa na mai daɗin rabawa muskilar territoire mhm Najeriya tana rabuwa daidai yadda aka so kudu ta Ga rabu arewa.
biyu arewa ta rabu ɗaya sai a wace na ya ce to sun yi ta ƙoƙarin su raba su ta wannan kotun abin yaƙiya na kaga yaƙin biyafara duk wanda sun kasan yaƙin An biyafara sani.
sun san abin da aka yi ya ce na biyu suna son su samu ƙasa mai matsalar rikicin ƙabilanci na'am ƙabilanci mai hatsari kasan ƙabilanci kala kala na akwai mai hatsari akwai wanda bai da hatsari Na'am.
to wanda adda hatsari shine wanda babu ambrasage da suke kira ethnic mhm shine cewa sai ka iske dan arewa dubu ɗari baka samu guda ba arme da yan kudu sai ka samu dan kudu dubu ɗari baka samu guda ba arme da yan arewa na'am al'ummomin sun ki shiga juna Sun kiya.
jiska preza sun kiya
kana fahimta ta Na'am.
yace to kaga wannan shi ma daɗi na kowa in ya tashi akai inda zai kai hari na'am ta fuska na uku suna so mu kasa mai rikicin addini akwai kuma rikicin addini kuma mai daɗi irin wanda suka so saboda mafi yawancin al'ummomin da ke rayuwa kudu ba musulmai bane mafi yawancin al'ummomin da ke rayuwa arewa musulmai ne kenan in za a bugawa Abin da abu ne mai sauki.
daɗi na'am uku kenan kafin cin sun tabbata uku to kaga yace duk waɗanda manya-manyan matsalolin da a- akwai waɗanda suna buƙatar guda su rikita ƙasa ukun gasu sun sharuɗan duk sun tabbata amma gudun ya kakara
ga rikicin ƙabilanci ga rikicin addini ga rikicin terituwar mai daɗi amma kasan nan ta ki rabuwa Na'am.
ya ce to Allah nan da aka bada labari Eh.
in dai akwai shi ce to biron shi shi na can wurin nan shi na hana makasan nan wacewa Allahu akbar.
to kaga waɗanda abubuwa ne to yanzu mun wani abubuwa guda uku Na'am.
kaga inda a tada rikici cikin ƙasa ko a tada rikici da sunan kabilanci ko a tada rikici ta fuska territuwar wanga yanki da wanga yanki da wanga yanki ka fahimce ni Na'am.
ko a tada rikici ta fuska addini irin yadda an kai ma Sudan Daidai.
kristoci da musulmai Mhm.
ko a tada rikici ta fuska entere waɗanda ba su son ƙasar ta zamana lafiya saboda abincin su sai a rinka Karachi.
taimakawa su yi duk yadda za a yi gwamnati kar ta zauna lafiya saboda su samu su dai a ce gwamnatin nan ba ta yi ƙarfi ba saboda su su su saboda wannan interior saboda wannan yan kuma za a ba su kuɗi za a ba su kayan aiki su ja mutane dama suna da mutane tunda suna da karfin fada aji wanga hijana shi ba su makamai wanga shi duka to waɗanga duk in ka ji tashin hankali akwai waɗanga abubuwa guda hudu shi yasa sur le plan social ya kamata a ce masu binciken mu su kama wannan koti suma su ma su yi bincike su gani na na gaba Na gaba.
yanzu sai qada'iyya abinda ake kira qada'iyyan shine wato abin da ya shafi a gurguje wato qada'iyan eh, a a gurguje saboda eh, akwai dan sauran poem ban sani ba ko guda uku ne amma dai yanzu mu dauki A wanga gurguje dai tunda qada'iyan abin da ya shafi shari'a Mm, maganar shari'a maganar shari'a yanzu matsalar da muke fama da ita shugaban kasar daga kokarin kare kasa tai ke kishin kasa tai sai mu ji an kama shi an kai shi kotu ta duniya ai mai shari'a an yi mai shari'a amma har yanzu ban taɓa ji an kamo na turawa ba an yi mai shari'a ah kai ba a yi mai shari'a ba wai a kama shi ba a kulle a a dai ce an tuhumce shi a gane shi tsaye ya zo a yi shari'a ba mu gani ba african kenan ba su- ba amma su sai ka ji iya an tuhuma.
kama albashir na ƙasar sudan an kama eh, costello na ƙasar liberia ana ta kwasan mutanenmu su kuma can kuma an ce kotu ta ta duniya ko ko dai ta muli- ta yi ma 'yan afirka shari'a ne ban fahimta ba kenan dan africa bai iya mana can shari'a Eh, to a'a a kai su ma tun da turawan na kotu ta ta duniya a yi musu shari'a a can ba a kai ban taba ji ba ka taba ji an kawo ne shugaban ƙasar turai ne ban ji ba inda an ji a hada a Bai bani labari fahimci ba gaskiya sannan wa yake kare masu ɓanna ko a ciki ko a waje babban ɗan ta'adda ya hanka kama nan sai ka ji an ce can na ture shi kana yawa babban ɗan Ko daga ta'adda ya an can kai shi yake kotu waya, ko daga can Eh, yake yake waya, waya ko yake sai ka ji an ce aiko kotu kotu an kai shi sai a ce an wanke shi bai da laifi ko guda Kai.
kare haƙƙin ɗan adam sai su zaburu bayan ya yi jagoranci an kashe dubban mutane a kasar shafa sai a zo a ce yanzu a kare haƙƙin ɗan adam to su mutanen da ya yi jagoranci an kashe su ko tumakai ne ko ko jakkai na ban sani ba kenan wane ne yake kare mu 'yan ta'adda a duniya wane ne yake kare shi yasa kake ganin da an tahi su za su yi kokari yanzu ana nan duk mutumin da ke magana kan irin waɗanga abubuwa da suka shafi tsaro akwai wani f- abin da nake so in haɗi guda biyu saboda lokaci ya fara ma- Ya mari.
garato mu ya haƙuri kaɗan abin da ya shafi shari'a duk wanda zai magana yanzu kana jin sun ce accuse on accuse zargi ana zargin shi wannan mo da 'yan jarida da mallamai masu wa'azi media ta turai da kuma jagororin turai da kuma justice na turai suna amfani da mu na accuse ku yi hattara ma'ana ana nufin duk abin da kuka faɗi zargi na kuka yi ba ku da tabbaci bayan kuma ga ya zama zargi shi zargi kenan kuma wallahi ba a iya kama ka shi yasa utilism mu accuse suke amfani da shi shi yasa duk abin da aka hudu yace a kai accuse ne ake yi duk yanzu haka na suke yi suna Har yanzu yaudarar ma, har al'ummomi yanzu ma.
kuma da shi za a daure kowa Har yanzu, har yanzu.
da shi za a daure duk wanda ake son daurewa cize muwa ga ga makamai sun tabbata waɗanda ba mugayen su ba ga tashin hankali ana kashe 100 200 300 400 500 ga matsaloli ga su duniya ta gansu Amma amma ka accuse.
ji accuse ake yi saboda duk wanda ke toye makana ta waga hanya ana ya daure shi
subhanallah abinda ake so kenan wannan Wanga ta mu.
fus- fuskar shari'a a kare duk mutumin da yake kare yan tirin su sannan kuma ta fuskar accuse ana son a ce duk abinda baka hudu duk ƙarya na accuse ne ba mu da wani tabbaci
sai a ce ka abin kawo hujjar in an ce ka kawo hujjar kace a gashi na ana kashe mutane sai ce baka to kashe mutane ba hujja na ba ana nan dai ai ta kashe mutane ai ta kashe su la ai ta kashe su ilaha accuse accuse accuse wannan karkashin wannan mu akwai abin da a cikin shi akwai wani abu karkashin kwarai da gaske shi yasa duk wani mai wa'azi duk wani dan siyasa duk wani mutum wani dan kare dan kidda adam sun shirya mai da wagga wanga akis din accuse kin karkashin ta bila'in da akwai Allah dai san iya kashi Allah kare mu da bala'i Allah ta mali to alhaji na san dai Ah, lokaci ya ya- fara ya matsowa ma- tsaya ka ji akwai abubuwa da bamu tattauna akan su a ilmanci ba To.
kawo mu tattauna akan abin da ya shafi kafafen yada labarai ba to shi ake kira to i'lamiyyan a cikin minti biyu ba mu za ka tashi?
karanta tarbawiyan ba na'am tarbawiyan ta fuskar tarbiyya To.
ba mu karanta saqafiyan ba To.
ta fuskar culture To.
waɗanga abubuwa guda aje uku su zamu yi.
za mu aje su da izinin Allah in mun ka kare su sai mu shiga cikin solution bi idhnillahi ta'ala in Allah ya ba mu iko da rai mun ga rana mai zuwa da lafiya mun samu iko in ba mu samu iko ba kuma haka Allah ya gada mu haka Allah ya so sai mun haɗu babban birni ba ya mai ba ba Abuja ba ba A New York can ba dai can yau inda kowa ke zuwa daga malam abin da muka faɗa zaman to Yawa.
daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana Amin ya rabbi. To masu kalamu da sauraron mu kun ji tattauna mu da imam wanda kuma tattauna ce yau wata ɗaya kenan muna yin ta a cikin wannan insha Allah, zaure insha Allah.
kuma muna yin ta ne a a dan kaina dan kan shi dan kanmu dan kan kasar mu dan kan Afirka kuma dan kan walƙila a fahimci wasu abubuwa waɗanda kai baka sani ba ban sani ba wala Allah shi malam ya sani kakka ga a'a malam ne ya faɗa kuku imam ne a'a ka yi amfani da abubuwan da aka faɗa me amfanin su Gaskiya kuma ne.
me mahimmanci Gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Eh.
yawa Eh.
a a ƙarshe akwai mutane da suka yi ta aiko sakonni ina gani suna Eh.
ta taba mu Eh.
akwai shi kansa biya maradin gabi ila Eh.
dan galadima ne yana Okay.
isar da Aha, sakonsa eh, na gani daga na gani maradi okay akwai kuma shi sarkin yakin arewa alhaji abarshi bozari Okay.
shi ma na ga sakonsa akwai shi a salihu hamza wanda aka sani da tango wanda shi ma biya maradi ne a tawa shi ma ya iso da nasa sako sannan akwai sakon wanda aka ce masa jari akwai fatan alheri ya ce ga reku Amin.
sannan akwai wani mai suna ibrahim daga gabon akwai wani mai suna malam hassan daga kasar abidjan sannan da fatan jama'a sakon yayi yawa alga ba kobi ba kobi ai Allah shi biya su Da- amin ya rabbi.
eh Allah shi biya su Amin, dukkan amin.
waɗanda suka turo sako har ma waɗanda sun kaso su tura ba su tura ba Na'am.
har ma waɗanda suke muna fatan alkhairi Na'am.
kai har waɗanda ba su gane ba suna ganin kamar muna zagin su ne Eh.
muna fatan Allah ya sa da mu da su dun mu gane gaskiya Amma- muna musu fatan amma Allah alkhairi ga ta malam in dai mutum yana son kai ehin ab- akwai son kai kasa an ce so so duka ne son kai Eh.
yayi to akwai son kai akwai son mutane akwai son kasar ka Mhm.
in dai har kai ka tabbata african ne abinda muka faɗa ko abinda malam ya eh faɗa ba da ka san illa gare ka ka san sai dai wani in ka wani kiya.
bi ba a son ka sai ka tafi na da da wannan radda an ka zo an ka kai mu kabari an ka yi sallah an ka Na'am.
kare sai a ce to lalle dai abin nan da ya faɗi gaskiya na saboda ka bar musu duniyar su yanzu a- a a kwanan ɗazu kayi wata magana a wani lokaci cikin wannan lokata duk wanda ya zo ya zufa no sale ya ce ah Eh.
kaga abdul mun mumin ya tafi to haka ne ba a gane an yi banna saboda lokacin da kake cikin mutane abinda ka kwaɗi shi wani tuwo ne ka gane yana samun matsala sai ka gaba problem kake kawowa shi ko abinda shi ka so ai, aka son shi gane mm ya za mu yi mu gudu tare Mu tsira tare.
tsira tare malam duk duniya menene ke zaman lafiya babu shi da shi ne za a gabata tsaya ka shi amma shi wani in ana yin shi bai samun abin da yake so mai yawa shi ne abin da ya jahilta to da abu ya zo yanzu misali Na- muna zamane haka muna samun kaɗan muna tafiyar da ƙasanmu muna, muna tafiya sannu sannu shin da a ce mun tada tashin hankali an koma an kai mu cikin tant tant wal iyadu billah an koma da sama na aka je ho muna abinci abinci.
da haka yanzu muna tafiya sannu sannu ɗiyan mu su yi karatu zuwa gaba su zan wani abu wanne kake so ka yi son sai an hana ma ɗanka zuwa lakkon an kore ka daga gidanka ka rasa abinci ka rasa karuwanci ka rasa karatu ka rasa balaguro an yi maka tanta tanta dama suna na an shirya a kai ka a aje yunwa na bugun kasa na aje hoto da sama jirgi Kuna ku shiga ya suku, layi kuna ya suku.
haka kake so
Allahu akbar masu kalma da sauraron mu a yi haƙuri mun saci minti ɗaya a wakilin zai kai ma biyu cikin a, silavi da malam zai muna addu'a da haka muna isar da gaisuwar mu ga dukkan al'ummar da suke kallon mu a cikin wannan shiri na a, zaman lafiya daga talabijin duniya wanda muka ce a wata ɗaya kenan muna gabatar da wannan shiri wala Allah mako na gaba in muna da rai kamar yadda malam ya ce za mu ɗorawa inda muka kwana in Allah ya yarda ina nan yana nan kuma akwai lafiya to haka zai kasance insha Allah rabbul to alamin malam ai muna addu'a اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا آمين.
تول أمورنا شرارنا آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a madadin ali wanda yake bisa na'urorin sarfa magana da sauransu muke muku ban kwana sai makon gobe idan allah ya kai mu